أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلمت من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت في التعامل إلى إلى إلهي ونفعت مسلم تصوني بها إلى سماء إذنك وجلالك وقت نور توصلني بها والمسلمين إلي من جور الزائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وبكيان الغبار المتربصين وشمات الأعضاء الظالمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ko a wannan masallaci mai tara albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abin da zai amfani mu duniya da lahira musamman abin da yake da alaka da karatu na alkur'ani mai girma da kuma sanin wasu daga cikin ma'anoninsa harama ya ja mana suratul fatiha aya ta daya zuwa aya ta uku wanda a jiya Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu inda muka fara karatu a kan haka suratul fatiha kamar ayan da malam ya fara karanto mana tana farawa da alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana dukkan yabon mu da godiyan mu sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wannan sura hukuncin kira'anta a cikin sallah babu kokonto a kai kafin nan matsukunna hukuncin saukanta a ina da ina wannan suran ta sauka malamai sun samu sabani a kai wasu da cikin malamai suna ganin wannan suran ta sauka a gari biyu wani tashi daga cikin suran ayoyi guda hudun farko zuwa malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sun sauka ne a gari na makka ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sun sauka ne a gari na madina amma zance mafi shahara shine ita wannan sura ta suratul fatiha ta sauka ne a gari na makka domin a nan ne aka wajabta wa musulmai sallah to tun da anan da aka wajabta wa musulmai sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun kiyaye cikin ɗaya daga cikin hadisansa yana cewa babu sallah ga duk mutumin da yayi sallah ba tare da ya karanta Fatiha ba to kaga wanda yi a ce a garin Makka idan mun tafi kun fahimta mai ta malaman da suke cewa ta sauka ne aya hudun barko sun sauka a Makka na karshe sun sauka a garin Madina kaga ba zai yi ba kenan a ce an yi sallah ba tare da Fatiha din ba to kenan yin sallan ba zai inganta ba sai da fatiha tunda ya tabbatar cewa ba zai yi ba sai da fatiha kenan an wajabta yin sallah ne a gari na na gari na Makka ba a gari na Madina ba to tunda an wajabta ne a gari na Makka sai tabbata cewa mafirin jami'in malamai sun tabbatar cewa wannan sura ta sauka ne a gari na Makka ba a gari na Madina ba kuma mun kiyaye Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim a abu na gaba hukuncin karanta wannan wannan suran a cikin sallah malaman musulunci sun yi maganganu haka a kai wasu malamai suna ganin cewa karanta sallah karanta fatiha a cikin sallah wajibi ne a kowane raka wajibi ne a cikin kowane raka wannan shine fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma fahimtar Imam Malik amma wasu malamai su suna ganin cewa a'a sallan tana faran fatiha tana faran tana zamantowa wajiba ce a rak'o'in biyun farko sauran rak'o'in biyun karshe suna ganin ba wajiba bane aka musu rage aka sha Zama sallallahu alaihi wa sallama ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil kitab la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sai suka ce ba ku ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin cewa in aka karanta ta a ɗaya daga cikin ruku a rukoyi biyu farkon nan to an ɗauke malaman su ƙara mayar musu da martani cewa a mu a fahimtar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa a cikin kowane rukoyi saboda haka tun daga aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to shi aka aiko mana a matsayin annabinmu saboda haka da shi za mu yi aiki sai malamai suke tambaya kan cewa to shi ne yin sallah bayan imami ba yaya matsayinsa akan karanta fatiha tunda yanzu kun ce la salata liman lam yaqra bi ummil kitab ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sai suka ce to hukuncin ne yin sallah a bayan imami shi abinda limami yake bayyanawa yayi shiru ya saurara saboda faɗan Allah subhanahu wata'ala na fa idza fa idza quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun saboda an ce a saurara ne a ji to tunda an ce a saurara kai da kake bayan limami sai ka saurara ka ji karatun liman amma abin da yake da alaka da sallah da liman yake bai yake koyewa kamar rakoyin azahar guda hudu la'asar guda hudu raka'a ɗaya ta ƙarshe ta sallar magriba da raka'a biyun ƙarshe na sallar isha'i to su idan limami ya yi shiru yana karanta karatun fatihansa a ɓoye to kai ma an ce ka karanta suka ce to menene hukuncin mutumin da yana bayan limami sai ya iya karanta fatiha din suka ce yayi ne amma sallar tsakani tunda limaminsa ya ɗauke masa shi yasa ake neman duk inda za a sa limanci to a sa mutumin da yake ahalin limancin ne wanda ya cancanci limancin domin inda ya dauke mu gobe sallan ku tana nan a cikin gaibu kenan tana nan a cikin wahala da tashin hankali shi yasa ake neman wanda yake masani ne shi yasa an ka duba ka'idodin limancin sai aka sa su sun kai wurin guda goma ka'idodin limancin aka ce na farko wanda zai zama liman dole ne ya zamanto musulmi ya zamanto namiji ya zamanto bali ya zamanto mai hankali ya zamanto aliman bima la tusihu sala illa bi masanin abin da sallah ba za ta yiwu ba sai da shi suka ce ya zamanto muslimul mawqif ya zamanto mai kyakkyawan wanda in an gan shi to za ba wai za a rika kaman shi ba saboda haka daga nan ake cewa wayanda suke da matsaloli a gaban su kamar mai shayayyen hannu ba za a sanya shi ya zama limami ba mutumin da yake da wata matsala a fuska wanda in mutane sun zo za su bi shi sallah za su rika kyama ko wani abu makamancin haka aka ce kar a sa shi a limanci ya zama to mai kyakkyawan murya ba ya zo yana karatun qur'ani ba yana tattalyawa yana a aka ce ya zama to mai sauki mai kyau ba lalle bane sai kayan muryar larabawa amma ya zama to muryar ka su mala arba ya huza ba ba muryan gargajiya suke yi ba ai muryan mutum Najeriya ne ko ba haka ba Malam Ibrahim Arab ai muryan Najeriya yake yi sai ji ali ai ba muryan Larabawa yake yi ba ko sai da kai ma ba ka yin muryan ka na Najeriya sosai karera ko mazala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin alqur'an cikin hadisin sai yana cewa laysa minna man lam yataghalla bil qur'an duk wanda baya rera alqur'ani to baya tare da mu zaka ce ya zama to yana da wannan sannan ya zama to yana yin shiga mai kyau shiga na kamala ba za ka zo za ka yi sallah kai ne limami ba ka sa ma ma mun ka jesi na yan kwallo ko ka sawo wata riga yan tigil tigil aka ce a za ka yi shiga na kamala ne idan al'adan garin ku a sa riga doguwa a sa hula ne to in ka zo za ka yi limanci ka sa kai musu shiga na kamala ba za ka zo a matsayinka na liman da riga wata tigil tigil hannu yankacce makamancin wannan ko ka zo da riga ta tayi da shi ko riga ta yage baya daga cikin sharadi da limanci akwai sharda ne da suna da dama har aka ba ta ce in ana magana kan limancin sai ya zamanto mutane da dama sun fito aka ce a tsaya a duba wane ne ya fi haddan alkur'ani in suka zamanto a cikin haddan alkur'ani dukansu gwanaye ne akan haddan alkur'ani aka ce sai a je mataki na biyu wane ne mafi sanin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan an suka zaman to daidai a nan aka ce a duba wane ne mafi sanin furu'a ma'ana waye mafi sanin fikihu in suka zaman to daidai sai a ce to waye ma wani shekaru waye ma wani shiga musulunci ya riga wani shiga musulunci ko waye fi yawan shekaru za a duba wa'annan abubuwa su kaga sarkar suna nan sai aka ce to shi wanda ya zo ya tarar da limani yana sallah a asirce aka ce ya bayyana karatun ko ya karatun shi ma ya yi karatun fatihan sa a ƙarshe in ya ki aka ce ya yi laifi amma limaminsa ya ɗauke masa fatin sallarsa sallarsa ta yi suka ce to ina hukuncin mutumin da ya zo zai yi sallah sai ya tarar da limaminsa ya riga ya yi ruku kaga ya zamu ta karatu kenan to yaya za a yi sai aka ce ai malaman musulunci sun yi ittifaki akan cewa duk mutumin da ya zo ya samu limaminsa ya yi ruku aka ce ya yi ruku kawai ya yi kabbara sai ya yi ruku ya bi limamu wancan karatun fatiha da bai yi ba ko bai saurari karatun ba limamu ya dauke masa Allah ya ce mana Allah ya ce mana sai da haka akwai abubuwa da dama wanda ya kamata a ce mu musulmai mun kiyaye su in ba haka ba za mu samu matsala ranar gobe kiyama malamai sun magana har ila yau akan karatun sura bayan fatiha me matsayin karatun sura bayan fatiha tilai Allah subhanahu wataala ne yace faqra'u ma tayassara min alquran a ɗayan ayan ko a gaba kaɗan aka ce faqra'u ma tayassara min ko to yanzu ka zo zaka yi sallah sai karanta fatiha kawai ba karanta sura ba ya matsayin sallan ka malamu sun ji suna gangano akan haka a mataki guda uku wasu malamai suka ce karatun karatun sura bayan fatiha farilla ne su a wurin malamai na biyu suka ce a su a fahimtar su karatun sura a wani kuna ko da suka ce suka ce wajibi ne suka ce saboda Allah ne yace faqra'u ma tayassara min alquran tunda yace a karanta wani abu umarni ne wannan ba shawaran da Allah yake nema ba tunda umarni ne suka ce wajibi ne kawai malamai na biyu suka ce a'a ba wajibi bane sunna ce saboda haka in ba a samu damar karantawa ba za a yi sujjada ba a yi ko kabli na za a yi kabli saboda rage ko kan san ka'ida ne na sallah wanda ake ake kiyayewa don gyaran sallah duk inda mutum ya yi rage a cikin sallah hukuncinsa sujjada kabli ne duk inda kai ƙari a cikin sallah hukuncinka sujjada ba'di ne to yanzu idan kai rage baka yi baka karatun sura ba kaga rage to da ka zaka sujjada kabli ne aka ce to da ya zama sunna ke tunda ya zama sunna ne ba mu a fahimtar mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa haka wasu malamai suka ce a musaji ne ana son a karanta sura bayan sallah ne to menene hukuncin mutumin da shi kuma baya iya karanta alqur'ani sakamakon yanayin kwakwalwansa digen da ya kai ga ya rike wani abu daga cikin alkur'ani fata ma da kyarke kyarke haka haka samu kai fata ma akwai wanda ma baya iya karantawa in ka ce ya zo ya karanta sai a ta samun mashakil haka matsaloli da yawa a ciki to ballantana sura to yaya za a yi yanzu ne hukuncin sa tare da suka ce zai yi sallah sallah ba ta faɗa kai shi ba dole sai ya yi sallah mataki na farko zai zamanto baya fashin sallah a cikin jami'i sannan ya samu wani da yaren da ya iya ya rubuta masa kamar da hausan ajali ko da hausan boko ya iya karantawa har ya zo ya haddace ta mataki na farko ke mataki na biyu idan duk an bi wasa'in da za a bi duk hanyoyin da za a bi a sauwaka masa na yadda zai iya haddacewa din abin ya gagara haka da shi kenan in ya zo zai yi sallah shi a cikin sallar sa maimakon ya karanta fatiha da sura din tunda ba zai yi wa iya karantawa ba yanzu saboda yanayin halittar sa da Allah subhanahu wata'ala ya yi to shi kenan yanzu ya zo sallar sa sai ya ce la ilaha illallah ita cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yayi la ilaha illallah yawa sai ya ruku'u ya tabo ya sujjadar sa ya kama gaban sa haka ce in la ilaha illallah ma ba za ku ruku a wurin sa ba sai cewa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah shi ma in aka ce in wannan ba zai yi wa ya duba yan tasbihin ya ce walhamdulillah walhamdulillah ko alhamdulillah alhamdulillah shi ma in yayi masa ba zai iya ba ya ce wa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan sai ya ruku ya sujada Allah ya san uzurinsa Allah ya yafe mana wannan irin haka ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inni la astati'u an akhudha min al-qur'ani shay'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ni na tasa haddace wani abu daga cikin al-qur'ani ne girma fa'allimni ma yusbuni minhu karantar da ni ilmantar da ni sanar da ni wani abu wanda zai tsaya a matsayi na alqur'ani a cikin sallah Manzala sallallahu alaihi wa sallam sai yace da shi kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ka faɗa wannan a cikin sallanka shikenan ya wadatar da kai wannan hadisin Abdullahi bin Abi Aufa shi ya rawaito mana wannan hadisin wannan mutumin da karfin hali sai ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ayin Allah ne hada lillahi wannan na Allah ne kama ni kuma ina nawa ni kuma menene zan furka fada domin Allah ya iman shi da cikin garaba tun an ga ce subhanallah walhamdulillah duka sunan Allah ne wallahu akbar duka Allah ne wala hawla wala quwwata illa billah duka Allah ne to ni kuma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kuma sai ka rika cewa Allahumma Allahumma arhamni wa afini wa hadini warzuqni kaje ka kai wannan shikenan a madadin karatun sura da zaka yi Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa farko farko akwai wasu malamai wanda suke ganin za a iya karanta wani abu kamar fassarar suratul fatiha a matsayin sallah a matsayin sallah misali ko sai ke kafara Allahu akbar dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai mamallakin ranar sakamako aka shi ba zai yi ka fassara fatiha da yarenka ba ko da wani yare wai ka zo kana karantawa a cikin sallah ba a larabcin nan walau ja'alnahu qur'anan adamiyyan laqalu laula fusilat ayatu inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun sai da qur'ani da larabci ne ba za ka tuya shi da wani yaran ka ka zo kana karantawa ba wai dan kai ba haushe ne ko dan kai ba fillata ne dan wana ka gani ko Allah mun tuba Allah ka yafe a da larabcin nan da shi ake so ka karanta in har an yi an yi an yi an yi an yi abin ya gagara sai ka ɗauki wancan fatawan na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah Allah ya ce mana alhamdulillah rabbil alamin kalma ce ta godiya domin shi a kaida da Allah subhanahu wa ta'ala ya daukar makansa alƙawari cewa duk wanda ya gode mini to ni ko zan kara masa la in shakartum la azidannakum to Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne ga talikansa ya riga ya sani dan adam ba zai iya gode masa hakikanin godiya ba to tunda dan adam ba zai iya gode wa Allah subhanahu wata'ala hakikanin godiya ba sai Allah subhanahu wata'ala ya saman maka da kalmomin da in ka faɗa shi kenan sun wadatar da kai domin yanzu idan mun yi maka abin alheri zaka ce ciyaman nagode Allah ya saka da alheri shi kenan da abin da zaka yi bara akwai wani abu zaka iya juyawa kai godiya da shi kuma to me zaka fara kuma yanzu in kana son ka ce ka gode din sai dai kana cewa ka gode dan shi wani yare ne na turanci yanzu ai zaka ci ko wani yare ne na turanci amma dai da yaren ka sai dai ka ce ka gode ko ba haka ba to za ka to ba to in aka ce yanzu ka gode ma Allah shi wani yare zaka ce dai ka gode Allah ya zan ƙara juya wani ƙara faɗa wani kalma wanda za ka ƙara cewa ka gode ma Allah sai dai ƙara cewa Allah na gode ko to saboda haka sai Allah ya ɗauke maka cewa wannan yadda za ka gode masa ni zan gaya maka yadda za ka gode mini in ka ce alhamdulillah shikenan ka wadatar da kai har ila yau wannan kalma ta alhamdulillah bacin godiya ce ga Allah sannan kuma a ƙari na biyu yabo ne ga Allah ka gani ko yanzu idan mutum ne zai rika cewa gora maganin mai kwarin kai kowa ya buga da kai ya faɗi ko ko ba za ka cewa ba kashin gwiwa maganin karamin yaro irin wani na mutum haka za ka taɓa mutum kirari ko ba ka ba to amma sai Allah ya ba ka yi mai haka ba to cire wannan naka da za ka ce alhamdulillah bacin kalma ce ta godiya har ila yau kalma ce ta yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala har ila yau kalma ta alhamdulillah kalma ce wacce ba a gaya wa wani sai dai Allah ko yanzu mai martaba ba zai mun abun alheri ban je in ce mai alhamdulillah ko a a ji abu da kike ji ta kawo da wani mai martaba ka ce alhamdulillah shi kake yi ai ba da shi kake yi ba to kalma ce wacce sai Allah duk wacce wanda ya maka abun alheri To hakan ake so ka fara cewa alhamdulillah domin Allah ya yi amfani ne da shi ya baka wannan abu. An gane wannan ko? Allah ya yi amfani ne da shi ya baka wannan abu. An tambayi Imamu Ali cewa mun san ma'anar kalmomin subhanallah wal an mun san ma'anar kalmomin subhanallah wala ilaha illallah menene ma'anar alhamdulillah yace kalma ta alhamdulillah shine ma'ana Allah subhanahu wata'ala kalma ce wacce ya yardar makansa da shi sai ga kan kana neman yardan Allah kai da cewa alhamdulillah alhamdulillah anta rabbul alamin ko rabbil alamin ubangijin talikai menene talikai Allah ya saka wannan malamin da alheri ya ce ka hutar da kanka ka daina ba kanka wahala abin da ake nufi da talikai shine dukkanin abin da ba Allah ba to taliki ne dukkanin wanda ba Allah ba ko menene shi ko wata irin halitta ne sunan shi taliki saboda haka wani malami maulamu Professor Ibrahim Ahmad Sa'id Makari Allah ya kara masa lafiya yake cewa in kana son ka kara kallon girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ka kalle shi a cikin wannan suran da Allah subhanahu wata'ala yake cewa tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin yace anan ne za ka kara ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba kamar yadda wasu ke faɗa ba cewa shi manzon mutane ne da aljanu ko ba ka ba ko ba ka fi cewa ya ce a idan ka kalla wannan ayar za a ƙara ganin girman annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk halittar da take ba Allah ba to annabi Muhammadu annabi shi ne har malaiku har malaiku ko ba gani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranar cewa malaika Jibril shi annabta ya ko ya amfani da komai yace kai ai kafin aiko ka hankali na a tashe ki dan ni da kai na ban san makoma na ba turo ka da Allah yayi ya baka annabta shine da Allah subhanahu wataala yana cewa buqa'in thumma amin wa ma qa'ibukum bimajnun zu quwwatin inda bil ardi maki buqa'in thumma amin yace ai da aka aiko kare na Allah yana faɗa cewa fi kuwace shi wannan mala'ika Jibril din ma'abucin karfi ne a wurin Ubangijin nan ma'abucin al'arshi. Sannan kuma mutsa'i abin yi wa da'a da biyayya ne a cikin marari. Dan ma'amini sannan amintacce ne. Ya ce da ba dun zuwan ka ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ban san makoma na ba. Ya ban ba gani ba. Wasu annabawan roƙo suke yi Allah ya turo musu mala'ika Jibril amma sai Abu Muhammad bai taba roƙon Allah Allah ya turo mai mala'ika Jibril ba a kawai sai a turo mala'ika Jibril Allah ya ce je ka ce ma annabi na ina gaishe shi yau wahayin yau kenan yau da gaisuwa ne ka je ka ce ni Allah ina gaishe da annabi na ha ko mala'ika Jibril din da zai gangaro ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yana gaishe ka ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta jitta yace Allah ya ce a gaya maka a ce mana na Khadija Allah yana gaishe ta. Zamanin bayan wafatin na na Khadija na na Aisha ko ita ma an aiko ranar ba wahayi ba ne wahayin gaisuwa ne wahayin gaisuwa ne na na Aisha ya ta girma haka ce a gaya mata Allah yana gaishe ta. Kaga banda Allah subhanahu wa ta'ala wa yi ma annabi wannan shi kadai aka ba wannan banda annan Muhammadu ba wanda aka yi ma wannan abu malamai suka ce dukkanin abin da yake cikin halittun sama da ƙasa da wanda kake gani da wanda ma baka gani dukkanin su na Allah kuma shi ne ubangijin su Allah ya saka wa sai daga cikin magabata wanda yake an rabi rabi bin anas ko yake cewa an abul aliya ya samu daga abul aliya abul aliya yana yana cewa rabbil alamin qala yace al'insu alam ke duniya mutane suna da nasu duniya aljanu suna da nasu duniya banda wannan duniyar ta mutane da duniya ta aljanu to akwai wasu duniyoyi wanda kan kai goma sha takwas goma sha takwas duniyoyi suna nan daban-daban halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala mabambanta juna a cikin wayannan duniyoyin guda dubu goma sha takwas. Au, arba ta asar alam, ko ko duniyoyi ne guda dubu goma sha hudu. Banda duniya alam wanda akwai mala'iku ne a cikinta. Ya ce, akwai duniya tana da ɓangarori ne guda hudu, ko ba ta bane gabas, yamma, kudu, arewa. Ya ce a kowane kwana kowane zawiya na duniya kowane bangare ke na zamani kowane ɓarai gabas yamma kudu arewa ya ce fi kulli zawiyatin talata ala alam a kowane ɓari na gabas kenan ka ce ka ɗauka gabas akwai tuniyoyi guda dubu dubu uku da dubu ah, da ɗari biyar kowane ɓari na duniya masana kimiyya yanzu suna cewa su da kansu sun gano wani abu da ake kiran da suna galaxy galaxy an gane galaxy ko galaxy bari mu faɗa yadda mutanen mu za su gane ba tushen dabino ba yana dunkule yake zuwa sai ga dabinon kala kala kala kala haka ji ba ko to haka aka gano wani tushe galaxy din yadda kaga dabino a jikin shi to haka kowane ƙwara ɗaya yake duniya ne mai zaman kanta yanzu na ta binciken da aka gano kenan wannan abin da ake karantar da mu muna yara cewa muna da seven planet ko daga baya su zo suka kara haka ce ke haka kara haka ce nan daga nan suka tsaya ko ba ka suka ce ba ai da da karawa ke dai da sabon ne daga sabon aka tsara ya zama eight daga eight aka kara ya zama nan to yanzu na test bincike shine yanzu an gano galaxy na duniya shine kamar tushen dabino amma duka tuniyoyi ne a wannan wurin sai da ka in baka san Allah ba dan uwana ka rika binciken irin waɗannan abubuwan za ka ƙara gano kiman Allah da girman Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin godiyan ku duka yabon ku da godiyan ku sun tabbata ga Allah ubangijin tarihi malam ya gaya mana shin hadisin da ya karantar da mu a makaranta ko Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce subhanallahi arab ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce aduru shatrul iman sarki mutum ya yi zama ko da yaushe ko da yaushe cikin sarki arolan ka ta kanye kai ka sake wata ka kama ruwa kai alola to yin hakan ka ko da yaushe ka zama to kana cikin sarki kana cikin alola ya nuna cewa kana da rabin imani tabbatuwanka kasantuwanka a cikin imani a cikin sarki ya nuna cewa kana da rabin imani yace walhamdulillah wannan kalma ta alhamdulillah wannan muke karatu yau akan ta tamlawul mizan tana cika mizani wa subhanallah cewanka subhanallah tamlaw au tamla'an ma baina samai wal ard tana cika sammai da kasa wa salatu nurun sallah haske ne ga mutum wa salatu nurun wa salatu burhan ita kuma salata hujja ce a gare ka in kana daukar abu kana baiwa mabukata sadaka to za ta zamanto maka kandagarci za ta zamanto maka shield an gani ko kariya ko abin da ake kare duka da shi lokacin fada ko proof ko ba haka yanzu muna cewa da proof ba ko to za ta zamanto maka haka aw wasabru diyahu shi kuma hakuri haske ne wal qur'anu hujjatun laka aw alayka qur'an yana iya zama hujja a gare ka ko ko a kanka hujja a gare ka shine ka karanta ka yi aiki da shi sai ka je aljanna hujja a gare ka shine hujja a kanka shine ka karanta ka ki aiki da shi sai ya zama wuta sai a kai mutum wuta Allah ya kare Zama sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da ba da ya karanta da mutum muna makaranta ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullun nas yabu dukkan mutane suka yi sammako fa ba'u nafsahu sai mutane su rika siyar da kawunan ta hanya ɗayan biyu ko dai mu ci kuma ya yanta kansa daga barin fadawa wuta ta hanyar aikata ayyukan alheri aw mu fi kuha ko ko ya tozartar da wannan kan nasa Allah ya tsare mu Allah ya kare mu ar-rahman rahim aya ta biyu ko aya ta uku a wannan ruwayan ita ce fadar sama da bikin sarki da yake cewa ar-rahman rahim ma'ana wannan ubangijin naka shine ma'abucin rahma wanda wannan rahmat tasa takan mamaye ko ina da ko ina wanda ya yi masa biyayya da wanda ma bai yi masa biyayya ba. Ar-Rahim shi Allah nan mai jin kai ne ga talikansa wa'inda yake suka imani da shi. Wasu malamai sun ce wannan Rahim din ya ke fanshi Allah ne subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama. A ila yau wannan Ar-Rahman din ya ya tattara dukkanin rahmomi na Allah kamar yadda malamai suka faɗa cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da rahma guda ɗari a cikin wannan guda ɗari ɗin sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauko ƙwara ɗaya sai ya sanya ta a duniya wannan ƙwara ɗayan ke duniya da ita ne uwa take jin tausayin ƴaƴanta idan yaron ta bai da lafiya ta kasa bacci kai baban kuma sai kai ta baccin ka hada mai shari amma ita uwar ba za ta yi bacci ba da wannan rahman ne cinciya ko akuya idan ka ɗauke mata yaron ta kwara ɗaya za ta yi ta bin ka duk inda za ta yi da wannan rahmat ce dan tsako idan ya ta kaza idan ka zo za ka ɗaukan mata yaron ta sai inda karfin ta ya ƙare duka mene rahma shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ai a cikin aure ma mun sa muku rahama domin da ba don rahaman ba da auren ya lalace da auren ya rushe ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Allah ya ce in kana son ka kara kallon girma na ka kalle ni a cikin girman aure ko ba ka bane za ka iya ganin kai miloniya ne babanka miloniya ne sai ka je ka tarar da matan da ka aura babanta bai kai babanka daraja ba mamanta ba ta kai mamanka daraja ba gidan ma gaba ɗaya ba su kai darajar ka ba ba ma tunda Allah ya haɗa auren sai kuma a yi lafiya lau ko ba kai ke baruwa ba a'a yanzu matan ne gidan ta iyayenta waskaye ne an gani irin masu kuɗin nan amma kai baban ka ma zai da majirin yake ba mamaki da zama ba su yanzu majirin ne sai Allah ya haɗa abin shi ka san da Allah yake yi a can a yi rigima ba za a ba kai dan gidan bai zara tumatir ba ba auren ta ba kaza Allah ke sai an yi wallahi sai an yi sai gani daga baya ne baban ya hakura ya zo ya ce ya biya inda za a zauna ko ma ya bada gida da za a zauna abin da za a kashe duk ya dauki nauyi shi dai yarinya ta zauna lafiya ko ba haka ake yi ba ka kalla wani zaman zaka aure mata ka bi ga girma da kiba jiki ko ba haka bane wani zaman kai ne ka bi da kiba da ƙarfi ba amma haka nan za a yi auren kuma a zauna lafiya ko ba haka ba sai ka ga in ba ta da lafiya matan nan naka ta samu ko ba sai ba mun taɓa shiga irin wannan yanayi in mai ɗakin ka ba ta da lafiya ta kama sukuni lafiya ma nan muka yi wannan ce wallahi mai ɗakin ne ba lafiya kaza yanzu ma muna za mu koma ne yanzu kaza kaza kaza kaza me yasa wannan rahmar da Allah subhanahu wata'ala ya sa da ƙauna da Allah ya sa a cikin zaman da kiwa na auren. Haka nan kai ma da za ka kwanta a ɗaki ba ta da lafiya ko a kwantar da kai a asibiti sai ka ga matar da ta ta ta sukuni. Me yasa saboda wannan kauna da rahmar nan da Allah subhanahu wataala ya sa. Sauran rahmar nan ta inda tara Allah subhanahu wataala ya ce sai an je lahira sai da suke kawai a raba ma kowa da kowa. Ar-Rahman Ar-Rahim. a karatun mu na jiya mun fara cewa wannan suna na Ar-Rahman ba a iya samun mutum ko duk wanda aka sama mutuwa zai ko kuma ko a ƙasar Hausa yana daga cikin sunayen Allah da ba a iya yankewa ko ba haka ba ana yankewa a ce Azizu ko ba haka ba a ce Kabiru ko ba haka ba a a ce Aliyu Abdul Aziz ko ba haka ba Al-Ali amma banda Ar-Rahman ba a yankewa a ce Ar-Rahman ko ko mutanen mu na karkara da suke yanke sunan sai dai suke maka manu ko ba ka bani sai a ce maka manu in kuma sun ce manu mutanen mu na karkara yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko ana nufin sunanka Abdulrahman ko ana nufin Suleiman ko ba ka bani amma kaga ba zai yi a kira ka da Ar-Rahman din ba saboda mene Allah kai ne ya ke banta wannan sunan aya ta gaba wanda malam ya ja mana ita ce faɗar sauran wajen sarki da yake cewa maliki yawmiddin maliki yawmiddin mamallakin ranan sakamako mamallakin ranan kin dillanci domin rana ne wanda hadarinta Allah ya tsallaka da mutar alfarman Allah malamai da dama suna ta magana akan wannan ayar me yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce shi ne mamallakin ranar sakamako wa'annan sauran ranakun ba na Allah bane aka ce ranakun Allah ne mana amma a duniya akan samu wasu tsageru ko akan samu wasu tsageru su rika cewa babu Allah ma ha ba samu ana samu wani suke cewa babu Allah su ba sai jama'a akwai Allah ba an kace me yasa su cewa komai ne ta ke yin ta ko ba babu ne kaga ɗaya ke kaga wannan ma bace ji ma cewa ma Allah ma shi yayi duniyar mu akwai wasu su ko musulmai ne a su ma suna da sarauta suna da mulki ko ba haka bane in an ce a wane ne ke da- ke mulkin garin nan sai a ce wane ne ke mulkin garin nan ko ba haka bane a to ina an ina mulkin Allah ko ba haka ba ina mulkin Allah to kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ara masa wannan sunan na mai mulki shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya maka ai mulkin ma ni nake bayarwa qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal kayf innaka ala kulli shay'in qadir Allah yake ni dinnan da kuke gani ni ne mai mulki ni nake bada mulki ga wanda na so in kwace shi ga wanda na so in baiwa wanda na so na kaskan na kaskantar da wanda na so na ɗaukaka wanda na so dukkanin alheri suna hannuna ne kowane irin alheri yana hannuna ne kabir ya Allah subhanahu wataala ya wajabta wa mutane illa shi ke da mulki shi yake bai wa mutane mulki duk wanda aka ce wannan shugaba ne musulunci ya ce wajibinka ne kai masa biyayya wajibinka ne kai ma wannan mutumin da aka ce maka shugaba ne biyayya addinin ku ɗaya ko ba addinin ku ɗaya ba kabilar ku ɗaya ko ba kabilar ku ɗaya ba in dai an ce shugaba ne aka ce kai tsara kawai Masana sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa yana cewa alaikum bisami wa ta'a ina umurtan ku da ladabi da da da'a da ji da biyayya haka ake cewa da Hausa ina umurtan ku da ji da biyayya a wani hadisi da kada yake kana yaranka manzala sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun ko da wanda aka sanya muku ya zaman to jagoran ku shugaban ku bawa ne bawan ma bakar fata kuna kaman tunda manzala yana magana cikin larabawa ne ta an kawo abin da hankalin su zai dauka su ga su larabawa ne fararen fata kaza yanzu ga wani bakar fata an kawo shine shugaban su manzon Allah ya ce su yi masa biyayya duk wanda ya fita daga cikin yi wa shugaba biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce zai musu mutuwan jahiliyya zai yi mutuwa mutuwa irin ta mushe saboda a kuskure ne mutanen ba suke yi su ce wani dan na ji ban gille shi ba shi za ta wani shugaba na ko ba kan gaba ruwa ba sai ka ji wani ya ce ah, wani yaro ne ba Ah, yaro ne ba ai Allah ya bashi in Allah ya bashi shi kenan ya gama da kai baka ta abunda ba su ke faɗa ba wai aikin banza wai talaka ya girma sani ko ba aikin banza bane ai haka haka wasu wasu kai aikin banza talaka ya girma sani to to dan gaji ne ne shi yanzu a Najeriya babu wanda suka girma Buhari ne shekaru ne ke sa Allah ya bada mulki ba shekaru bane ko ba haka ba ba shekaru bane kyau ne in kyau ne a Najeriya ba wanda suka buhari akwai tsawo ne da ya fi kowa tsawo ne ba wanda suka fi shi tsawo a'a gata ne da rahma na Allah in ya ga dama yadda kake zaune a nan wurin yanzu kake sauraro wata ranar Allah ya ga dama ya ce kai ne shugaban kasa wallahi haka zaka sani shi ma ya san zai zama ne shi ma bai sani saboda haka kuskure ne a ce wani shugaba ne kace kai kana tawaye daga lokacin da ka fara ma shugaba tawaye ka zaman to hawari su hawari jawa su ne waɗanda suke wa shugaba tawaye har ma suna sawa ana jifansa ana masa ihu na kururuwa Allah mutu ba Allah kare mu. to a wannan sai malamai suka ce Allah sai ya zaɓa wannan kalma maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako tunda a wannan ranar sakamakon Allah zai yi tambaya a wannan rana ta kiyama Allah zai yi tambaya zai ce liman mulkul yau yau akwai wani sarki wa yake da wani sarauta yau wa yake da wani mulki a wannan ranar Allah ya ji kanka da rawi ko Allah ya bi masa yake zan dan maza wurin sarki a zan ce sarki Allah mana magana yau amma a wannan ranar zai iya ganin sarki na ai so kowa ta kan shi yake malamai suka ce abin da yasa kenan Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wannan kalma ta liman wannan maliki yawmiddin ramman mallakin ranar sakamako a wannan wayan za ga an sa maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin duka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta su ya karanta maliki yawmiddin ya kuma karanta wayan maliki yawmiddin Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce mutane sun kawo kuka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fari ma'ana ba a samu ruwa ba Makala sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce to a zo rana kaza rana kaza da dai sai manzon Allah ya sa aka ba masa limbari ya aka ba masa limbari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mutane kuna kuka cewa ruwa ya ɗauke muku to yanzu za mu roƙi Allah subhanahu wata'ala da niyyar Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ɗauki na ruwan sama Allah ya kawo mana ruwan sama mutanen aka saurara a shirin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga limaman mutum su kiyaye wannan addu'o'in ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الإله اللهم أنت الإله لا إله إلا أنت على الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزل قوة وبلاغا إلهي wannan shine addu'a da ake yi in ana cikin fari ana neman ruwa ba a samu ruwa ba ita ce addu'a da ake yi sai Allah subhanahu wata'ala ya shayar da mu ita ne muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi da za ku tashi iyaka na abu wa iyaka na sa'in da idan Allah subhanahu wataala gobe sun lokaci ya riga ya ja za mu hakura haka mu ansa tambayoyi abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya ba lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innan wali zalikal qadiru alaihi tambaya daya biyu akwai tambaya bismillah almajirinka wa alaikum assalam wa rahmatullah Abacha ai wannan raka ka baci dole ne sai an karanta fatihan gaba daya haka ba ne suka fa kai dole ne sai an karanta fatiha gaba daya ba a karanta rabi a bar rabi dole ne sai an karanta to amma wasu malamai kamar ko da ke lantan sai ba shi bane ba fi ala wasu malamai na da fahimtar cewa in har Allah ya yi taimako an karanta wa'ancan a wa'ancan surorin a wa'ancan raboyin shi ke nan Allah ya taimako amma wasu malamai suna ganin a'a tunda manzon Allah yana karantawa shi aka aiko mana a matsayin annabi abu karantarwarsa ni ma shi ne fahimta abu karantarwar manzon Allah tunda yana karanta fatiha ko dukkan rabbobin nan to a karanta wannan shi wallahi ta'ala ala
kamar yadda ka faɗa ya kasa haddasa kuma to amma dan boko ne kila ya dan iya karatu na boko an samu a rubuta ne da sai ba haka ya rike a kasiyan ya karanta ya sallah a ayyan mun faɗa a baya mun ce zai ta zuwa ne yana yin sallah a cikin jami'i wannan karatun da kar aka rubuta muku da hausan boko ya ta karantawa har sai ya haddace shi. ya ta karantawa insha Allah Allah zai taimake shi akan haka in har ya yi haka abin bai yiwu ba ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi bai yiwu ba shi kenan sai ya karanta tafsirin da muka faɗa a baya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah ya wadata Allah ta'ala alam wani almajirin da mamun da ya karanta fatiha a bayan da ya a lokacin da limon ne ya bayyana karatu da fatiha
bai bi sunnar manzon Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa idan imani yana karatu ku saurara karatunsa saboda haka yi shi ke in yana asartawa sai ka karanta naka kai to wannan mutum bai bi karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. kuma ya saba wa manzon Allah kuma ka san hukuncin saba wa manzon Allah wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya shi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa wa Qur'ani yana cewa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم Allah ya yafe mana Allah ya ba mu dukkan gyarawa wa alaikum to a an ce ya yi aje a duba a littafin an faɗa arba'in ne ko arba'in da ɗaya a to ga liman za a zo gidan liman sai a yi sallama gidan liman a je wurin liman za a samu a aje da a duba din a je a gaba zo gidan liman a yi zambo ko da sassafe a tafi liman a zo a yi faɗa wa mutane adadin Allah ya taimake mu insha Allah insha Allah Allahumma wa alaikum salam sallah a gaban liman wa ya take sallah a gaban liman a wani na gane idan masallaci ya cika babu ne biya sallah a gaban in dai masallaci ya cika amma masallaci bai cika ba kawai ka je ka yi sallah a gaban liman kai ma ka san akwai matsala ko Allah ya ba mu isan gyarawa Allah ya ba mu isan gyarawa masha Allah to ba ina ganin za mu hakura haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu rai da lafiya gobe sai mu sai mu fara daurawa daga inda muka tsaya a اللهم صل على محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملل على الى يوم الدين اللهم صل على محمد الفاتح لما اغلق والقاتل لما صار ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق وعلى الجاهلين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
يا مولاي